الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka a yau 11 ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da 21 da ga watan uku ko miladiya 2024 a daidai wannan lokaci da muke haduwa don tafsirin alkur'ani mai girma a cikin dareren wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon Allah ubangiji ya samu a cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai albarka muna roƙon su gafarta mana zanubanmu da kurakuranmu Allah ta'ala ya gafarta mana dukkanin kurakuranmu ya samu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata haka nan muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mu haifanmu Allah ta'ala ya ji kansu da gafara waɗanda suke da rai cikinsu kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya waɗanda ba su da lafiya cikinsu Allah ubangiji ya ba su lafiya ubangiji Allah ya sa idan mutuwarsu ta zo su cika da imani haka nan muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce mata waɗanda suke da bukatu waɗanda suke da bukatar addu'a wasu suna ta suna da bukatar a yi wa 'ya'yansu addu'a muna roƙon Allah ubangiji ya kintsa musu su Allah ta'ala ya biya musu dukkanin bukatun su dangane da 'ya'yan nan nasu wasu suna so a yi musu addu'a Allah ubangiji ya ba su aure Allah ta'ala ya aurar da kowa mazanmu da matanmu wanda ke da bukatar aure Allah ta'ala ya aure da shi muna karatu cikin suratul fussilat a zamu tashi aya ta talatin 37 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون نعم تو الله تعالى يتي ومن آياته daga cikin ayoyinsa Allah Ubangiji al-lail wan nahar akwai dare da yini wash-shams wal qamar da kuma rana da wata wannan duka jiya mun tattauna akan su tun daga kan abin da ya shafi min wanda muka ce malamai sun ce min ce tabi'idiyya har da abin da ake lura da shi wajen ware a min allati tufidu al-gaya allati tufidu at-tabi'id duka mun tattauna a jiya sannan su kansu ayoyin Allah ta'ala a mun tattauna cewa suna da yawa Allah ta'ala yana da ayoyi da yawan gaske ayoyi kala-kala kuma shi kansa Allah Ubangiji ya ambaci ayoyin nan nasa da yawan gaske a wurare da yawa to anan yana magana a ayoyi a manya-manyan ayoyi al-lail wan nahar wa shamsu wal qamar dare da rana ko dare da yini da kuma rana da wata wanda malamai suka ce Allah ubangiji yakan yi am- yakan yi istidlali da al-ayat al-mahsusa alal ayatul maqula wato abin da kake iya gani sai Allah ubangiji yayi amfani da shi ya kafa maka hujja ya baka dalili akan abin da hankalinka zai iya dauka kun ga dai da yini da rana da yini da dare kowa ya san su ayoyi ne ba wani wanda bai san su ba da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ya imani da Allah da wanda bai imani da Allah ba kowa ya san dare ya san rana kaga ayoyi ne haka nan da ashams da alkamar su ma kowa ya san su ba wani wanda zai inkarin su mun fahimta to amma idan kaga dare ko kaga yini ko kaga rana ko kaga wata ai ka san wani abu ne wanda yake hadis fararren abu ne to duk abin da yake fararre kuma dole ne akwai wanda yake farar da shi mun lura da wannan to duk a cikin yana daga cikin abinda Allah ta'ala daga cikin rahamar Allah ubangiji da jin kansa sai ya bubbuga maka misalai irin waɗannan domin kai ma kai amfani da hankalinka ka gano ainihin yadda gaskiya take shi yasa Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda aka kama a cikin aribatattun yaƙi a Badar an kawo su an daddaure su a nan jikin masallaci cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da magariba sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu at-tur sai ma kiyale sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan ayar am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko an halicce su ne min ghairi shay'in ba da komai ba ko kuma su ne masu halittar kaga babu ɗaya baranta na biyu wato ba haka kawai abubuwa suka faru suka faru ba dole akwai wanda ya yi su tunda mutum ba shi ya halicci kansa ba kenan dole wani ne ya halicce shi da sama da ƙasa da yini da rana da dukkanin waɗannan ayoyin da Allah Ubangiji kai ka san tunda ba kai kai su ba to dole akwai wanda ya yi su shi yasa tun kafin ya musulunta Jubair bin Mut'im radiyallahu ta'ala anhu bayan ya musulunta yake bada labarin yace da yaji Annabi sallallahu alaihi yana karanta wannan surar yana jiro waɗannan ayoyin da Allah ta'ala yake tambayoyi a cikin su ce sai ji zuciyarsa kamar za ta fasa kirjinsa ta fito saboda ya tabbatar da cewa akan kuskure yake kuma a take gane cewa eh lalle har Qurayshawa gaba ɗayan su akan kuskure suke saboda ba zai yi a ce wanda ka sassaka da hannunka kuma ka zo kana bautata masa kuma kana daukan shi ne yake kana ji a ranka cewa shi ne yake da ikon da zai baka ko ya hana ka ko ya kare ka ko ya taimaka maka ko wani makamancin wannan to duka wani yana daga cikin nemomin Allah ta'ala a jiya mun tattauna dangane da waɗannan ayoyin manya-manya guda hudu al-lail wan nahar wa shamsu wal qamar to Allah ubangiji ya ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku yi sujada ga rana kuma kada ku yi sujada ga wata shi ma wannan mun tattauna dangane da shi cewa kada ku yi sujada ga rana ko ku yi sujada ga wata wasu cikin malaman tafsiri suna ga cewa ko suna istinbatin cewa dalilin ma da yasa kenan Allah ta'ala ya sharhanta salatul kusuf wasjudu lillahi allazi khalaqahunna amma ku yi sujada ga Allah allazi khalaqahunna wannan hunna din zamiri ne da yake komawa kan al-layl wan nahar wash shams wal qamar mun gane ya wannan lamirin yana komawa kan su ne da aka ku yi sujada ga Allah da ya halicci sammai da ya halicce su to dama shi Allah ubangiji ko mutum yana so ko baya so dai dole sai ya masa sujada ne ya ce ya sujudu lahu man fi samawati wal ard wa man fihin Allah ta'ala walillahi yasjudu man fi samawati wa wa man fil ard haka ne ko ga Allah ta'ala dukkanin waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa suke yin sujada ɗau'an wa karhan ko suna so ko ba sa so sannan ya ce wa zilaluhum bil guduwi wal asas haka nan ma inuwoyin mutane inuwoyi na abin da duk suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasa suna yin sujada ga Allah ta'ala ko suna so ko ba sa so da yammaci da kuma safiya idan gari ya waye za ka ga inuwar ka yamma take yi amma idan yamma ta yi kuma sai ka ga inuwar ka ta koma ta yi gabas to wannan din sujada ce take wa Allah ta'ala shi yasa da da da wasu cikin malami suke ganin cewa anan sujadar ma da Allah ubangiji yake magana ko dai ta zama sujada ce irin wanda muka sani Allah yake cewa kar a yi wa kowa sai shi irin sujada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana yin sujada ne daga bai guda bakwai maki alaihi salatu wassalam ya tabbatar da a'dha'us sujud sune guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce goshi amma kuma sai ya taba hanci wanda suka ce ta fuskar sujada dole ne goshinka da hancinka su taba kasa amma za ka iya yin sujada da hula za ka iya yi da rawani za ka iya duk da abin da za ka yi amma dai abin da yake da bukata shine lalle idan goshinka ya taba kasa to hancinka ma karan hancinka ma ya taba kasa sannan sai tafuka biyu sai guyoyi guda biyu sai kuma a tsarafar kadamai su ne yan yatsan nan guda biyu da ake son ka tankwara su daidai gwargwadon yadda za ka iya ya zama ka fuskantar da su zuwa ga alƙibla gaba ɗayansu to kun ga wannan ita ce sujada da muka sani an fahimta to tunda su suna faduwa su yi sujada ne ga rana da wata musamman a lokacin da suka ga sun canja ta fuskar kusufi ko rana ta yi kusufi ko wata ya yi kusufi sai su yi tsammanin cewa a wannan abin da suke bautata ba ko rana ko wata sun yi fushi don haka su faɗi su yi musu sujada da matsayin a zuwan cewa sun tuba mun gane za su yi musu sujada ne da waɗannan a'azabin amma shi kuma Allah ta'ala ana masa sujada da waɗannan gaban kuma ana masa sujada ne ma sujada wadda take amma domin komai duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana yi wa Allah ta'ala sujada kuma ko ya so ko bai so ba ko a bisa tilas sai ya yi wa Allah ta'ala sujada don in shi a karan kansa bai yi ba to yanayin jikinsa da inuwarsa da sauransa duk za su yi sujada ga Allah ta'ala mun gane don haka wasjudu lillahi allazi khalaqahunna lalle ku yi sujada ga Allah ubangiji allazi khalaqahunna wanda shine ya halicci sammai ya halicci yini da da rana dare da yini da kuma rana da wata kaga ashe kenan wanda ya halitta shi ya kamata a yi wa sujada ba wanda aka halitta ba ba wani makaluki da ya cancanta ka faɗa ka masa sujada mun gane wanda yake da iko kuma ya cancanci a yi masa a fada a yi masa sujada da wannan a'azwa din na sujada sai Allah subhanahu wataala domin shi ne ya halici komai kai din ma Allah ne ya halice ka wanda za ka yi wa sujadar shi ma Allah ne ya halice shi Allah ya ce in kuntum iyyahu ta'budu in kun kasance gare shi kuke yin ibada ba ga wani ba al ibada ta'budun ibada malamai suna ganin al'ibadatu shine at-tadallul wato kaskantar da kai shine asalin al'ibadatu kaskantar da kai at-tadallul wal khushu don ana cewa tariqun mu'abbadun zaka samu hanya lafiyayya wadda babu ramuka a jikinta wadda ta tafi samfel har ta je inda ta je to ana kiranta da wannan ana ce da ita tariqun mu'abbat ko muzallal amma duk hanyar da akwai matsaloli a cikinta to wannan bata zama muzallal ba ta zama mu'abbat mun gane to amma a ita ibadar kanta ana ce da ita ibada sannan abubuwan da ake yin ibada da su su ma ana kiransu da ibada shekul islam ibn taymiya rahimahullah kamar yadda duk muka sani shine yazo da ma'anar ibada din nan wanda yake ta'rifi wanda yake jami'un mani'un wato ya yi wa ibada wata wani ta'rifi wanda ba abinda za ka kara a ciki yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ko ayyanan ka tsaya a mato ma'anar ta cika sosai ibada shi ne dukkanin abin da Allah ta'ala yake so ko menene inda Allah ubangiji yana son wato suna ne da ya tattaro dukkanin abin da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi shi duk abin da zaka yi inda Allah ta'ala baya son sa to wannan abin ba sunansa ibada ba idan duk abin da za ka yi inda Allah Ubangiji bai yarda da wannan abin ba to lalle lalle wannan abin ba sunansa ibada ba shi ko abin da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi ya riga ya gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam har an zo wani yini da ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan don haka ko menene da ka sani na ibada wanda za a yi wanda Allah ta'ala yake so kuma ya da shi to an gama komai Allah ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani dalla dalla Abu Dharr al-Ghifari rahimahu radiyallahu anhu yace maki alaihi salatu wassalamu bai bar duniyar nan ba face duk inda ake da wata fa'ida ko wani ilimi sai da ya sanar da ta ta tsuntsun da yake tashi a sama in dai akwai ilimi a tare da shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan ilimin annabi sallama bai koyi komai ba komai yayi bayani shi yasa idan ta kirkiro abinda maki alaihi salatu wassalam bai karantar ba kai ma ka san cewa Allah ta'ala ba zai karba ba ko da annabi ma bai gaya maka ba cewa ba zai karba ba kai ma ka san ba zai karba ba tunda a inda yace ya cika addinin nan babu wannan abin da ka kirkiro mun fahimta yawa amma kana yin abinka ba matsayin ibada ba ba matsayin samun lada ba wannan kaje kai ta yi kai da Allah ne kai kake batawa kanka lokaci kuma lokacin da ka bata idan ka je za ka yi wa Allah ta'ala bayani to in kuntum iyyahu ta'budu anan zamu ga an yi taqdimin maf'ulun bihi wanda wannan yana fa'idantar da al-hasr da za a iya cewa ta'budu in kuntum ta'buduna iyyahu in kuntum ta'buduna iyyahu to amma tunda aka ce in kuntum iyyahu ta'budun to yana fa'idantar da hasar yanzu idan ka zo ka ce a iyaka na abudu abinda kake nufi shine la na abudu gairaka kai kadai muke bautatawa ba ma bautatawa kowa zuwa gare ka muke yin bauta kai kadai ba zuwa ga kowa ba abinda kake nufi ke mun gane idan ka ce muna bauta zuwa gare ka to ka buɗe kofar ta yi kuma bayan shi kuna yin bauta zuwa ga wani har ila yau amma an ka ce gare ka muke yin bauta yana nufin gare ka kai kadai muke yin bauta wa iyyaka nasta'in kuma nasta'inu iyyaka ai iyyaka nasta'inu gare ka kadai muke neman taimako wannan shine hasar din da yake fa'idantarwa kuma wannan sau da dama mun sha maimaita wannan magana alhasar alhasar muna ana ta maganar alhasar don ka gane ma'anarsa da kuma dalilin da ya sa a balaga ta larabci ake zuwa da shi to iya in kuntum iyahu ta'budu in dai kun kasance zuwa ga Allah ta'ala kuke yin bauta shi kadai amma in dai kuna hada Allah ta'ala da wani wajen bauta to sai ku je ku yi wa rana sujada ku je ku yi wa wata sujada sannan ku dawo ku yi wa Allah ta'ala sujada amma ku sani wannan sujadar da za ku yi Allah ta'ala shi kuma baya santa mun Allah ubangiji ya tsada a hada shi da abokin tarayya ana agni shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu to Allah yace fa in fa in istakbaru amma idan suka yi girman kai mun gane in suka yi girman kai fallazina inda rabbika to lalle waɗannan da suke gurin ubangijinka yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar su kan suna tsarkake ubangijinka a cikin yini da kuma rana wahum la yasamun kuma ba sa gajiya to fadin Allah ta'ala fa in istakbaru in suka yi in suka yi girman kai a suna ce malamai su ce wannan sharadi ce sharadi ce jawabu shart din shine fallazi na inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun in suka yi girman kai to ka sani cewa waɗanda suke gurin ubangijin ka su suna tsarkake ubangijin ka bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun ba ba sa gajiya a anan Allah ta'ala yana nuna mana cewa mutane ta iyo wasu su bi Allah ta'ala wasu kuma su kibin Allah ta'ala to idan wasu sun bi Allah ta'ala wasu sun bi shi wato in wasu sun kibi su bi Allah ubangiji su yi abin da ya ce to Allah yana gaya mana cewa akwai waɗanda za su yi abin da yake so fa iya biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin in waɗannan sun ƙi su yi imani to akwai wasu mutane waɗanda su goma za su kafircewa wannan ɗan to wannan idan zai yi ma a ce duka duniya kowa yi wa Allah ta'ala girman kai Allah Ubangiji ganiyun alil alami Allah ta'ala ya wadatu ga dukkanin duniya wanda dama kuma kamar ba zai iya ba mun gane a ce duka duniya ta bujirewa Allah ta'ala wannan ba zai yi ba in ma ka bujire masa shar'an dole a a kaunan da kadaran ba yadda zaka dole sai ka ba Allah ta'ala mun gane don haka dai a idan da za su yi girman kai ko wasu daga cikin su yi girman kai ko su dukan su yi girman kai su ki su gane cewa Allah ta'ala shi kadai za a bautatawa don shi ya cancanci a bautata masa don shi ne ya halicci komai shi ne ya kawo komai ya samar da komai bayan babu komai din to fallazina inda rabbika ka sani cewa lalle waɗannan da suke tare da ubangijinka su ne mala'iku ke da mun gane waɗanda suke tare da ubangijinka waɗanda suke inda rabbika waɗanda suke gurin ubangijinka wasu malamai wato suna kafa istidlali da wannan aya musamman daidai nan gurin fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar akan cewa Allah ta'ala yana sama mun gane a ulullah uluzza domin ya nuna cewa a shi yanzu yana magana ne da wasu waɗanda su da zatinsa laita inda mun gane akwai wasu waɗanda suke inda inda rabbika kun fahimci wannan wannan ya nuna cewa Allah ubangiji yana sama da zatin sa in an ce sama ba ana nufin sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ba a'a sama ai dai abin da ya nan har can duk sama ne to shine sama da ake cewa ba wai yana sama ta ɗaya ko yana sama ta biyu ko da kaza akwai dalilai da yawa da suke nuna a cewa uluwullah wanda da suke magana akan daukakar Allah ta'ala da zatinsa don haka ma malamai suke cewa duk ba sai an irin wannan istinbadin ba idan ana so a tabbatar da cewa Allah ubangiji yana sama an gane akwai dalilai suna nan burjak akwai nassoshi daga a cikin alkur'ani akwai nassoshi daga manzo Allah sallallahu sannan kuma a hankalta ma zaka iya ka gane wannan sannan fitra ma ta nuna maka cewa lalle Allah ta'ala yana sama mun gane to amma dai tunda wasu idan ka bi cikin malaman tafsiri za ka ga wasu suna istidilali da wannan gurin akan cewa Allah ta'ala yana sama kaga wajibi ne a sanar da da ɗalibin ilimi don ya sani cewa a nan wajen ma akwai wata hujja da wasu suke iya fitarwa don dama duk wanda ka bai yarda da cewa Allah ta'ala yana sama ba to wannan malamai suna ce masa makbulun gairu akin kamar akwai ɗan taɓiya tare da shi ina saboda inda ka ji wani yana cewa bai yadda Allah ta'ala da zatinsa yana sama ba to ɗayan biyu ne ko dai yana da aƙida ta hululi hulul ko kuma ma bai yadda da samuwar Allah mun gane masu aƙida ta cewa Allah ta'ala ta hulul su ne masu wahdatul wujud waɗanda yanzu suna nan suna ƙara fantsama a cikin al'umma waɗanda ake ce musu 'yan haƙiƙa ɗin nan a waɗannan suna ganin cewa Allah da zatinsa yana ko'ina da zatinsa ku kalli wannan da zatinsa yana ko'ina kenan yana kasuwa inda ake ta hayaniya yana gurin ‘yan caca yana banɗaki yana cikin masai yana kaza yana kaza yana kaza yana cikin mulkin kwankwalati yana duk ko ina yana da zatin sa abu wannan shi ne abin da suke fara don haka sa iya cewa komai ma Allah ne saboda ai sun yi da cewa Allah da zatin sa yana ko ina to dan su dan su wato sharewa kansu hanya mai sauki shi yasa suke da wannan akida ne to akwai waɗanda kuma suke ganin cewa Allah ta'ala baya cikin duniyar nan kuma shi baya wajen duniyar nan baya hada da duniyar nan baya raba da duniyar nan sannan kuma baya gabashin duniyar nan baya yammacin duniyar nan baya kasan duniyar nan baya saman duniyar nan baya hagun din duniyar nan kaga babu shi ke wannan shine adam mun fahimta amma aqidat ahlus sunna shine Allah da zatin sa ya daidaita kan al'arshi amma kuma da ilimin sa yana ko ina iliminsa yana ko'ina duk inda ka shiga Allah ta'ala yana sane da kai sannan yana jinka sannan yana ganinka sannan yana da iko a kanka duk inda kake amma zatinsa da zatinsa ya daidaita akan al'arshi irin daidaitar da ta dace da shi tufallazi na inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar lalle waɗanda ke tare da ubangijinka su kan suna tsarkake shi shi Allah ta'ala da yusabbihuna lahu suna yin tasbihi gare shi bil laili wan nahar da da dare da kuma yini to shi yasa a nan gurin a zaka gano dalilin da yasa malamai suka faɗi magana farko da muka tattauna kaga yana magana sujada ne Allah ta'ala yana magana sujada اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا كو idan kun yi girman kai akan me sujada ai yake magana ko to fallazina inda rabbika to lalle waɗanda suke tare da ubangijinka yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar kaga yusabbihun kuma ai wannan yusabbihun daban sannan as-sujud daban kun gane shi yasa tasbih ko dai a ce a nan gurin Allah ta'ala yana gaya mana abin ma da suke faɗa a cikin sujada kamar yadda mu ma idan mun yi sujada ai muna tsarkake ubangiji da Allah Ubangiji aka saukar da fasabbih bismi rabbikal azim sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kusa ta a cikin ruku'i in kun yi ruku'i ku ci karkacewa subhana rabbiyal azim da aka saukar da sabbih isma rabbikal a'la sai ce wannan kuma kusa ta a cikin sujada aka aka yi sujada sai ce subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi mun gane to kaga tasbihi ake yi kenan a cikin sujada ko kuma ka ce su waɗanda suke tare da Allah ta'ala suna yin abin da ya fi gamewa ma sama da sallah ɗin sama da sujada shi ne tasbihi faɗin subhanallah wannan ya fi gamewa domin ma'anar tasbihi shi ne a tanzihu wato tsarkakewa idan ka ce subhanallah kana nufin kana tsarkake Allah ta'ala daga kowane irin kowace irin tawaya kowace irin tawaya sannan kana tsarkake shi daga kasancewarsa ba kammalalle ba wato ya zamana kammalarsa tana tawaya a ta wato cikarsa da kammalarsa tana da wata tawaya in ka ce subhanallah to kana kore samuwar wannan tawayar da za a iya samu ko kuma idan ka ce subhanallah kana kore kasantuwar Allah ta'ala ya yi kamanceceniya da halittinsa mun gane? ɗan ya ce laisa ka misalihi shai ko samiyar basu Allah bai kama da kowa ba amma kuma yana ji yana gani kuma yace la tazribu lillahi al-amsal ku daina bugawa Allah ta'ala misali wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ya sani ku ku ba abinda kuka sani so ku daina kwatanta Allah ta'ala da wani da wani da wance da wani duk ku rika ku daina yin wannan ba ku sani ba Allah ubangiji shine ya san ko to sannan ta fuskar kamala ta fuskar kamala Allah ubangiji yace wala qad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lugub mun halicci sammai da kasa lalle tabbas hakika mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu a cikin kwanaki shida kuma wata gajiya ba ta same mu ba wata gajiya kwata-kwata ba ta same mu ba saboda kamalarsa sosai saboda cikar kamalarta duka duniyar nan da sama da ƙasa sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai da duk abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu duka Allah Ubangiji ya yi su cikin kwana bakwai kuma bai gaji ba kaga kenan babu gajiyawa a tare da Allah ta sannan kuma babu tawaya da shi kenan ta wannan bangara so duk lokacin da kace subhanallah abin da kake cewa kenan ka tsarkake Allah daga kamanceceniya da bayi ka tsarkake Allah ta'ala daga daga dukkanin kowace irin tawaya da za ta iya samun kamalarsa sannan kuma ka tsarkake shi kana tabbatar da cewa ba na kasashe ba ne babu tawaya a tare da shi ta kowane bangare kuma babu yadda za a yi tawaya ta zai ke masa ta ko'ina ta kowane hali waɗannan mala'iku abinda suke cewa sabbihu na lahu billaili wannan ha a nan billai wannan ba'un ɗin ma'anarta shi ne fi ma'anarta shi ne mene fi ayyu sabbihu na lahu fillaili wannan ha wannan ma mun sha tattauna shi kuma abu ne mai muhimmanci ya kamata a rike shi a kiyaye shi saboda yana nan burjak a cikin alkurani akwai akwai malaman basra da suke inkarin cewa babu taqabul bainar huruf wato wani wani harafi ba zai iya daukan ma'anar wani harafi ba amma malaman musulunci musamman na baya-baya irin su Sheikhul Uthaymeen suka ce ai dukkanin abin da alkur'ani ya jaza shi ya nuna cewa zai iyu to babu ruwanmu da wata ka'ida ta wani in ka zo da ka'idar da alkur'ani shi bai zo da wannan ka'idar ba to kaga gaje ka ci gaba da ka'idojinka amma mu alkur'ani ya yi mana lafiya lau masha Allah ya kuma ka'idar ka gaje ka je ka yi ta yi mun gane ko shi ya sa ma suke cewa ko al'irabi ne ka zo na ayoyin alkur'ani za ka samu malaman kufa da malaman basara suna yin sabani al'irabin wanda da kuke gani to duk lokacin da suka yi sabani to sai ka duba abin da yake ashal wanda ya fi sauki wanda ya fi sauki ba lalle ba ne ka zo ka da da al'irabin da za ka cakuɗa al'amura mutane har ka gama al'irabin ma kowa bai gane abin da kake nufi ba sai ka duba wanda ya fi sauki shi ne ya fi sauki ba babu ruwanka da sabanin su je su ta sabanin su amma dai wanda ya fi sauki shi ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da Aisha ta ce duk lokacin da abu biyu ya bujiro wa ma'aiki alaihi salatu wassalam yana daukan mafi sauki mafi sauki a cikin su annabi sallallahu alaihi baya son ya dauki abin da yake da tsanani to kaga wannan ita ce kaida mun fahimta to kuma kamar yadda muka sani Sheikhul Islam ya faɗa a muqaddimar tafsirinsa cewa dole ana iya guntsawa wani harafi ma'anar wani harafi yanzu kun ga ainihin yashrabu biha ibadullah yufajjirunahu tafjira ainan wani marmaro ne yashrabu biha ibadullah in kace zaka fassara shi da biha sai kace wani marmaro ne da da shi bayin Allah suke sha ka kuma duk inda kace maka marmaro ai ai wani gulbi ne ko wani falki ko wani ruwa kaga ai ba shi zaka kama ka sha ba shi ba shine abin shan ba to dole sai a ce wannan bi din da take cikin ha ma'anarta shine min ha ainihin yashrabu min ha ibadullahi bashiru yufajjiruna ha tafjira kaga sai ma'anarta zo maka daidai da kake da bukata wato wani marmaro ne wanda daga gare shi bayan Allah suke sha yufajjiruna ha tafjira kaga shikenan ka fita daga cikin matsala to akwai harufan da dole sai ka sai ka gunta musu ma'anar wani harafin da aka taqabul bainal huruf yana iya yiwa wannan kuma matsala ce ta malaman basara su kuma Allah ta'ala ya ji karshe gafarta mu to yusabbihuna lahu fil layli bil layli wan nahar ai ma'anarsa fil layl wan nahar domin layl da nahar zarf ne zarf ne makunshi ne mun gane wai a turanci akwai zarf me zarf na turanci su'alan suna waje da sun gaya mana yin akwai zarf na turanci abinda ake kira da zarf shine makunshi makunshi ha yanzu kun ga ai masallacin ne ya kunshe asali zarf a larabci irin na kwana-kwanan nan na baya-baya envelope ake ne ambulan da kake sa takarda a ciki duk da yara yanzu ba san ambulan ba in kai wasiƙa sai ka sa a cikin ambulan sai ka sai ka manne sai ka sa adireshi da kan sarki sai ka aika to ne shine zaf makunshi yanzu kun ga ai a dare miki dare makunshi ne akwai ayyukan da ake yin su da daddare ko akwai wasu mala'iku ma da suke zuwa su yi aiki da daddare su karɓo dan da suka yi aiki da rana kuma Allah ta'ala nabi sallallahu ya ce yana shimfiɗa hannunsa da daddare dan ya karɓi tuban waɗanda suka yi laifi da rana sannan kuma ya shimfiɗa hannunsa da safe da yini kenan don ya karɓi tuban waɗanda suka yi laifi da daddare domin wani shi baya laifi sai da daddare shi da daddare yake yake tsula tsiyarsa wani kuma shi kuma sai da rana shi da rana ido yana ganin ido zai je abin da zai to saboda ni'ima ta Allah ubangiji sai ya karɓi tuban wato waɗanda suka saba mishi da rana da daddare sai karɓi tubansu in suka tuba sai karɓa waɗanda suka yi laifi da daddare kuma da safa idan suka tuba sai Allah ta'ala ya karɓi tubansu da haka kaga kenan makunshi ne na aiki yini daban dare daban mun gane to yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wato suna yin tasbihi gare shi bil-laili wan-nahar a cikin dare da kuma rana haka wanda zai nuna maka mala'iku suna da suna da tsananin aiki a gamsu wannan ma shi ne dalilin da ya sa wasu cikin malamai suke ganin mala'iku su ne afdal sama da mutane mala'iku sun fi mutane suka ce mala'iku sun fi mutane saboda su ba sa saban Allah ta'ala ba sa shirka shi ɗan adam a cikinsu akwai masu tauhidi akwai masu shirka akwai muminai akwai kafarai akwai fasikai mun fahimta to amma shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya ce su mala'iku su suka fi falala iftida'an su kuma ayanul bashar su suka fi falala intiha'an wato a farko da farko mala'iku sun fi falala a nan duniya kenan don su ba sa saban Allah ta'ala la ya suna Allah ma amarahum wa ya fa'aluna ma yi umaru da abinda Allah ta'ala ya ce su yi shi suke ba su taɓa saba Allah ta'ala to amma intiha'ad in abu ya zo ƙarshe in aka je lahira to anan kuma waɗanda suka ba Allah ta'ala cikin mutane sun fi mala'iku falala domin duk abin da za a yi za a sa su a aljanna za a yi musu kaza za a yi musu kaza za a yi musu kaza kaga mutane za a yi wa da aljanu matsalar amma kaga banda mala'iku hasali ma su mala'ikun su ne za su ke zuwa suna yi wa mutane maraba da sun zuwa aljanna ko salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar wannan mala'iku ne za su yi wa mutane da haka ibtida'an mala'iku sun fi kuma intiha'an wasu afrad na bani na bani adam su ne suka fi daraja wanda ya tsaya ya bi Allah ta'ala har ya mutu da imani Allah Ubangiji ya kaddara ya shiga aljanna to in ya shiga aljanna shine afdal min almalaika amma a nan duniya mala'iku su ne afdal don ba sa saba Allah ta'ala mun gane ko bayan nan ma su da ma ba sa saban Allah tunda haka Allah ta'ala ya yi su ba saban Allah amma shi mutum inda zaka san shi ya fi falala saboda shi yana iya saba Allah kuma a cikin mutanen akwai masu saban Allah kaga ashe kenan ba abu bane mai sauki ga wasu suna saban Allah kai baka yi kana bin Allah ta'ala ai abu ne mai wahala in a ce kowa mutumin kirki ne ai ba wani wahala ko ina inda wahala take saboda wasu suna yi wasu ba sa yi anan ne inda wahala take mun fahimta ana cewa mutuwar yawa taka ce in kaga kowa yana da irin da sai matsala irin taka sai ga yayi sauki ya malam dakta yana ba da misali cewa idan da za a ce gidan kowa da wuta ta nefa amma gidan kare babu nefa hankalinka zai fita shi wani fa ba ina ba wa yan nefa ba kuma kuma kuma satar ansa saboda su je su rika yanyin cewa mutane saboda abin nan ba su da hakuri amma dai in aka ce gidanka ba wuta za ka baka ji daɗi ba amma aka ce gidan kowa ba wuta shike da shike da hankalinka mun fahimta to suna da yi wa Allah ta'ala tasbihi bil laili wan nahar wato ba su da lokacin hutu tutur kawai suna ta yi wa Allah ta'ala tasbih ba sa dainawa kwata-kwata wala yas'amun kuma ba sa wato ba sa gajiyawa ba sa kosawa suna yi wa Allah ubangiji a wannan tasbihi dare da rana babu fa lokacin dauki dainawa aikin su kenan dare da rana haka suke yi wa Allah ta'ala tasbihi babu lokacin dainawa kuma ba sa gajiya kaga wannan zai nuna maka cewa mala'iku suna da tsananin karfi suna da karfi dan ko magana kake sai ka gaji harshen ne ba zai gaji ba amma kai zaka kai zaka gaji to mala'iku suna da tsananin karfi abinda zai tabbatar mana da cewa mala'iku suna da tsananin karfi sai mun dubi kisar annabi Suleiman alayhi salatu wassalam dangane da gadan mulki na Bilkis ko annabi Suleiman ya kalli 'yan fadarsa ya ce da su waye zai zo min da wannan gadon nata tun kafin su zo min suna musulmai to sai ifritun minaltin ya ce zan zo maka da shi kafin ka tashi daga daga fada kuma ya ce ni dangane da wannan gadon la hafizun amin la aminun hafiz haka ne ko? ƙawiyun haka ne? hafiz haka ne? amin afwan la qawiyun amin ina da karfin da zan kinkimo shi sannan kuma ba zan yi gabas da shi ban kawo maka fake din shi din zan kawo kuma ba abin da za a gyara ba ba za a canja a jikin sa mun gane amma sai Allah ba mu labari wani yana fadar wanda Allah ta'ala ba shi ilimi min alkitab yace ni zan zo maka da shi kafin ka kifta idanunka kuma sai gashi ba kawai ya kawo shi malamai suka ce Allah ta'ala ya roƙa yana da ismul azam azam da ya roƙi Allah sai Allah ya sa mala'iku suka yi aiki dan a nuna maka mala'iku sun fi aljanu ƙarfi da haka suna da tsananin ƙarfi na jure dukkanin kowace irin wahala shi yasa tunda Allah ta'ala ya yi su za su tattayin tasbihi kuma ba za su gajiya ba mun gane da haka Sulaiman alaihi salatu wassalam walamma ra'ahu mustaqarran inda ko da ya ganshi gashi mustaqar wato an ce mustaqar shine kamar dama anan yake shine mustaqar kamar anan yake kamar ba wani sabon abu bane ba har an kawo shi an nema mar wani guri wanda ya dace da shi dama gurin an ajje shi a gurin cikin kiftawar ido sai ce gaskiya wannan yana daga cikin falalar ubangiji da yamani yana jarraba ni ya gani zan gode ko kuma zan kafirce masa da wannan shine abin da ake so duk lokacin da Allah ta'ala ya maka wata ni'ima ka rika jin cewa jarraba ka Allah ta'ala yake ya gani zaka yi godiya ko kuma zaka bijire ka kama ka je ka kama sharholiya to wahum la yasamun wato ba sa gajiya ba sa kosawa kwata kwata ba sa kosawa to a wannan ayar ko wadannan ayoyin da muka ji a ko da ke akwai aya daya karanta mana daya ayar insha ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير نعم الله تعالى يقول ومن آياته هكذا عندك cikin ayoyinsa annaka tara al-ard zaka ga kasa kai din nan zaka ga kasa khashi'atan wato abushe ta kekashe fa'ida an zanna alaihalma amma idan muka saukar da ruwan sama a kanta ihtazzat sai ta girgiza marabat kuma ta kumbura innan lazi ahyaha da muhil mauta lallai wanda ya raya ta shi ne mai raya matattu innahu ala kulli shay'in qadir kuma lallai shi mai iko ne akan komai wa min ayatihi kaga ba sai an sake maimaita maka abin da aka tattauna a baya ba ko annaka kai din tara al-ardh khashiyatan za ga kasa a nitse ta kwanta ta a nitse wato za ganta a bushi a kekashe kamar yanzu nan in ka shiga daji sai ka sai ka tausayawa dawa daga shi ya bushe babu komai a dawa to wannan lafazin annaka dawa Allah ta'ala yake magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake magana ko kuma da kowa yake domin khitab da Allah ta'ala yake yi akwai wanda yake yin sa kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kuma ba wanda zai shiga cikin wannan sai ba ake alaihi salatu wasallam yanzu kun ga alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ko wa rafa'na laka zikrak ko allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak kaga wannan dawa ake da annabi sallallahu alaihi kadai ake ba wanda ya shiga cikin wannan shi kadai Allah ta'ala ya addressing anan gurin ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik lam tafa'al fa ballagta risalatahu wannan ma da annabi sallallahu alaihi yake to akwai wani khitab din da Allah ta'ala zai yi sai ya zamana wato yana maganar annabi ne da sauran bayi ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa wa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda ya kai wannan annabi idan za ku saki mata kaga wannan ya nuna maka da annabin da mutanen idan za ku saki mata kaga da a ce shi kadai ake kira da sai a ce idan za ka saki mata mun gane to wannan an kira annabin sannan kuma an kira sauran waɗanda suke imani da shi to sannan kuma akan samu wani khitab wanda shi ba wannan ba kuma ba wannan saboda haka ana magana da annabi sallama ne iftida'an da farko shi ake yi wa magana sannan kowa kuma zai shiga ciki ta'assiyan ta hanyar koyi mun fahimta sai kowa ya shiga ta hanyar koyi sai ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam don shi ma ya yi na ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kuna da abin koyi mai kyau ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama matuƙar dai abin bai zama kususiya bace ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to ana son ka kwaikwaye shi mun gane kuma wannan ita ce rayuwar sahabban ma'aiki alaihi salatu wasallam komai ma'aiki alaihi salatu wasalam yayi sai sun kwaikwayi komai komai da haka ake son kake kwatantawa dama ba za ka yi kamar sahabi ba amma dai kake kwatantawa akalla kake kwatantawa in ka ji an faɗi wata ibada wadda aka aka ba da wani wani lamuni a cikinta ka yi ƙoƙari ka yi ko ko me annabi sallallahu alaihi aka ce yayi yi ƙoƙari ka yi in aka ce sabai sun kwaikwayi annabi sallallahu alaihi kai ma yi ƙoƙari ka yi ka daina rawar jiki ka daina nauyin jiki ka zama kana da kokari wajen ka yi koyi da ma'aiki alaihi salatu wasallam kar ka dauka cewa ai su wadancan ai zamanin su ba irin namu bane mun fahimta dan akwai akwai wasu wadanda suke naji suna fadar irin wannan wai da za annabi zai dawo yanzu dole sai an bashi kuɗi waye ga ma wai saboda wai yanzu kuɗi shine yake da tasiri kuskure ne wallahi wannan kuskure ne a da a can ɗin waye ce maka annabi ba shi kuɗi ba in matsalaka kuɗi ce ya annabi sallallahu ba talaka ba ba fakiri bane ba tunda an ce ya fi iska kyauta kenan yana da kuɗi yana da yana da dukiya mun gane wanda bai da shi ya za a yi kyauta ai ba zai yi ba to ana son a ta'assi a ma'aiki alaihi salatu salam hadisin sallah din nan da takalmi ana sallah suka ga annabi ya cire takalmansa kowa sai cire takalmansa mun fahimta kowa sai cire takalmansa ya gama sallah annabi ya juyo ya gadi takalma a jibi ta kusa cire takalman suka ce ai mun ga ka cire ne wato inda yayi abu kawai su mala ba ruwan su ba ko sun fahimci dalili ko ba su fahimci dalili ba ko sun gane ko ba su gane ba kawai su ba ruwan su tunda annabi sallallahu alaihi yayi kawai zashi a duk mun san Abdullahi dan Umar yana daga cikin masu nacewa bin sunna maki alaihi salatu wasallam akwai wani guri da yaje zagaya annabi sallallahu alaihi zagaya wata bishiya ya koma wani guri ya kwantar da dabbarsa ya sauka shi ma duk lokacin da zai je maka in ya biyo tigin din wannan bishiyar sai ya je ya zagaya ta ya zagaya sannan ya koma gefe ɗaya kwantar da dabbarsa sannan ya sauka aka tambaye shi mai dalili yace shi da yaga annabi ya taba yi saboda haka shi bai san mai dalili ba amma dai shi kawai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kana haka ake so ba haka ake so kuma wallahi abin da ya kawo canji kenan a rayuwar waɗanda suka fara fahimtar sunnan nan a can farko suna kokarin kwatanta abin da duk aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu kuma wannan ita ce babbar matsalar kawai kowa so yake nuna maka ya sani shikenan kowa ya balle da zance ta zance amma idan an zo maganar aiki to anan kuma ba wanda zaka gani illa nadira da aka koyin yana da kyau abu ne mai kyau ana son sa matukar gaske to kamar ana yin kitab anan gurin kun ga kanar ba za ka ce da annabi sallama ake ba don babu wani nasi da ya taksisinsa kuma tunda ba da shi kadai ake ba kenan kowa zai iya shiga ciki shine duk wanda magana ta zo gurinsa da shi ake da kai ake kai da kake sauraron magana nan to da kai ake mun gane amma ka shigo ne ta'assiyan don annabi sallama ya tsaya ya kalli kasar nan kuma ya fa'idanci da abin da Allah ta'ala yake so ya fa'idanci da shi to kai ma ana son ka kalli kasar kamar yadda Allah ubangiji ya ce ka kalla wa min ayatihi annaka taral ard daga cikin ayoyin Allah ta'ala kai din ne idan ka kalli kasa taral ard taral ard khashi'atan ko zaka kasa ta ke kashi zaka ta ke kashi a bushe a bushe a ke kashi babu komai akan ta wa idza anzalna alaiha alma amma idan muka saukar mata da ruwa akan ta shine ruwan sama ihtazzat sai ta girgiza to wannan girgizawar malamai suka ce wata irin girgizawa ce domin ai idan aka yi ruwan sama ba ma ji cewa ƙasa tana girgiza amma kuma dole tun da Allah ta'ala ya ce tana girgizawa to tana girgizawa da aka zai zama girgizawa ce wadda take kafiya malamai sun taba da misali akan cewa ai a lokacin da rabat tana kumbura a lokacin da suke kumbura din a lokacin da abubuwa za su fito a nan ne magana girgizawa da wallahu ta'ala ala Allah da yana son ya nuna mana ikonsa kuma sakon da Allah ubangiji yake so ya nuna mana shine innal ladzi ahyaha la muhyil mauta lalle wannan wanda ya raya kasa bayan da dazu ko da rani a bushe take a kekashe babu alamun rayuwa a tare da ita kuma yazo ya raya ta la muhyil mauta lalle wannan shine wanda yake raya matattu shine zai raya matattu nan gaba kun ga a nan gurin ma akwai magana kiyasi Allah ya kiyasta mana yadda yake raya ƙasa da ruwan sama ka gane haka yake raya zai raya a zai raya matattu idan idan idan lokacin raya su ya zo mun fahimci wannan sannan kuma a zaka ga kenan ana amfani da abinda ana kafa maka hujja da abinda kake gani don a baka dalili da hujja akan cewa abinda baka gani ba zai faru ai ruwan sama dai ka san ana ruwan sama kuma ka san yadda kasa take komawa ta yi kyau da kana ganin ta kaga akwai alamun rayuwa a tare da ita kuma abubuwa ta fitowa daga cikin ta tsirrai daban-daban da masu amfani da marasa amfani da wanda zaka iya ci da wanda dabbobi za su iya ci da wanda kowa ma ba zai ci ba Allah ne ta'ala kawai ya san me dalilin da yasa ya fito da su to dan a nuna maka cewa wanda yake wannan aikin to zai iya raya duk wanda ya mutu idan ya so ya raya shi musamman a ranar kiyama innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala akan komai wato mai iko ne Allah ta'ala mai iko ne akan komai ala kulli shay'in qadir babu wani abu da zai gagara Allah babu komai babu abin da zai iya gagara Allah ta'ala duk abin da ka sani ba saboda yana da tsananin ƙarfi sannan kuma yana da ilimi to idan mun zo gobe sai mu tashi akan wannan inna allaha ala kulli shay'in qadir abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana tana akwai wani dan uwa sunansa Sadiq da Kano yake muna roƙon Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi idan na zo gobe na muku bayani
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هجة لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته